بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau laraba 21 ga watan safar hijira tana da 1445 wanda ya dace da shida ga watan tara miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam faslun wa amma husnu ishratihi amma kyakkyawan zamantakewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adabihi da ladabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa basu khuluqihi da kuma shimfiɗa ɗabi'un shi ma'ana ɗabi'un shi ya sauwake su sallallahu alaihi wasallam ma asnafil khalqi tare da dangogin halitta kowace irin nau'in halitta ne ya zo ya samu ainihin ɗabi'a mai daɗi tsakanin shi da ma'aiki فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة yana daga bagiran da ainihin labarai ingantattu suka yaɗu bihi da wannan ɗabi'un kasan yanzu yana lissafa mana dinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a komai ya kai kurewa shine yake irga mana kowane abu ga inda ya kai kurewan kowane abu ga inda ya kai kurewan ga hadisai ingantattu akan abin tunda manzo Allah dai shine kadai wanda ya kure akan dukkan wani alkhairi kamar yadda ko a ishiriniya za ka je na wafi kulle kairin jumlatan balagar mada a cikin dukkan alkhairi gaba ɗaya annabi ya kai kurewa to shine yake gaya mana kowanne ɗaya bayan ɗaya gwargwadon ainihin iko kala ali radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu anhu yace fi wasbi alayhi salatu wassalam cikin sifantawan shi ga annabi alayhi salatu wassalam yace kana ausa annasi sadran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yalwan mutane wajen kirji manzon Allah ya fi kowa yalwan kirji ma'ana jure abin da wani ba zai iya ɗauka ba wannan ka mun karanta ba da yawa mun gani wa asdaqan nasi lahajatan kuma shine mafi gaskiyar mutane wajen kwadon harshe babu wanda ya kai manzon Allah gaskiya wa aliyanahum arikatan shine mafi raushin sojan ɗabi'a babu mai ɗabi'an da ya kai ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taushi wa akramahum ishratan kuma shine mafi karamcin ainihin halitta gaba ɗaya ishiratan wajen zamantakewa ba wanda za ka yi zamantakewa da shi ka ji daɗin zamantakewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأمادي فيما أجازنيه شكي أبن ديامين إجازا شي وقرأته على غيري نكرن تاشي بسا ونيشي قال حدثنا أبو إسحاق الحبال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن العربي حدثنا أبو داود حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى قال في بن الكشي حدثنا الوليد بن المسلم حدثنا الأوزائي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد شكوى رويته قيس بن سعد قال قيس يشي زارنا رسول الله wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce mu a gidanmu inji ainihin Qais ibn Sa'd wa zakara qissatan ya ambaci kissa mai tsayi wanda fi akhiriha a ƙarshen kissan yake cewa falamma aradal insirafa wato zai kawo mahallu shahidi yace yayin da yayi nufin zai juya ya koma gida dan lokacin shi ainihin Ubad baban Qaisu an zo an masa ainihin yaudara an sare shi yana kwance ba lafiya sai manzon Allah ya zo gashe shi to shi kenan lokacin da manzon Allah ya gama ziyara zai koma karraba da hu sa'adu baban kaisu dinnan sa'adu sai gabato mar da himaran wani jaki wanda wadda alaihi bi qadifatin ya shumfuta ya shumfuda wani shumfuda alaihi akan jakin irin shumfudan jaki wanda ake da dan yake da dan laushi din nan ya sa ma sunan katiba din ko yanzu ma kaga abu ne mai laushi to sai ya shumfuda wa jakin wannan ainihin shumfudan sai ya gabato manzo Allah da jakin faraki rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jakin su makala sadu sannan sadu yace ya kai su ya kai kai su dan shi kenan yace ishab rasulullah ka zo ka abuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka raka shi qala qaisu qaisu shine mai ruwayan qala yace fa qala li rasulullah da baba yace yanzu in raka manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min irkab ya qaisu zo ka hau fa abaitu sai na kiyawa naga a jaki daya manzo Allah yana kai kuma takuramar sai naga ba zai yi ba na kiyawa faƙala sai annabi ya ce in ma an tarkaba wa in ma an can sarifa ya ce ko ka zo ka hau mu tafi ko kuma ka koma don ni ba zai yi ina kan abin hawa kai kuma kana tafiya da kafa ka raka ne annabi ya ce ba zai yi ba to dan shi ya ce da na duba tun da kaga zaɓi ya bashi da cewa dole ka hau kaga wannan umarni ne amma sai ya bashi zaɓi tun da kai ba za ka iyawa ba sai dai ka koma gida ko kuma ka zo ka hau ya ce ban sarabtu sai na zaɓi in juya ɗin saboda kar in takura wa ma'aiki wa fi riwayatin ukura kaga ai wannan kurewa kenan kaman ba yanzu kai ne kana matsayin kai ne shugaban duk duniya ka je guri a baka ainihin abu na karramawa kaman ko da yake jaki ne ko a yaushe ne ba wani abun nan ba amma dai a baka abun hawa wanda abun hawan da mutum ɗaya ne yake hawa kuma a haɗa ka da yaro mai ma hidima ka ce zo ya hau kamar yadda hau kuɗi kamar yadda ka hau ku tafi tare kaga yi kamar a yanzu sai ga kamar abu ne wanda ba zai ba amma saboda saukin ɗabi'an manzo Allah ya ce ko da jaki ɗaya ne tunda jaki zai iya ɗaukar mutum zai zo kawo mu tafi to wa fi riwayatin ukra a cikin wani ruwaya ma cewa irkab amani yace kai su zo kawo gaba na yau kai zaka goye ni saboda fasahi guda bace aula bi muqaddamiha ma abocin dabba ai shebu cancanta da gabanta kaga ai kai kai su dabban gidanku ne kai ne ma abocin dabba kai fi cancanta ka hau gaba sai sai ya ce gaskiya in hau gaban annabi ya ce gwandan hakuran juya sai ya juya ya koma gida wa kana rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'allifu yana hada kan sahabbai yana hada kansu yana rarrashin su wala yum wala yunfiruhum baya watsa su baya ainihin korar da su an ce tamfir shine kai abin da mutane za su watse ba wai ka zo ka kore su ba ai ɗabi'a ce akwai abin da yau in ka yi gobe ba wanda zai zo to manzo Allah baya yi har ma shine Allah yake cewa fa bima menene yake cewa wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum shi ne malamai suka ce to ya Allah ya ce walakin Allah allafa bainahum nan kuma ya ce yu'allifuhum sai ya ce eh ai dama akwai ainihin akwai ainihin abin da ake cewa ainihin mashi'a in aka mai da abin zuwa asalin shi Allah ne yake aikin amma kuma a zahiri manzo Allah ne yake dan Allah ne ba shi damar yayi wannan ainihin haɗa kan kamar yadda yake wa mara maita izra maita walakin Allah rame kaga ya tabbatar da majifan kai ne ka je fa eh to ba kai bane walakin Allah rama to anan ma gashi manzon Allah shi yake haɗa kan mutanen amma Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah shine ya haɗa kansu aha yace wala yunfirun ko wa yukrimu karima kulli qaumin ko manzo Allah yana darajanta mai darajar duk jama'a duk jama'a in sun zo yana lura da waye wanda suka sa shine mai daraja suke yarda da shi to shi ma manzo Allah yana darajanta shi har ma wai wallahi alaihim yana jibinta shi akan su kasan kamar demokradiya duk mutumin da mutane suka taru suka ce shi suke so to manzo Allah shi ma shi yake so saboda in ka ɗauko wani ba mamaki a tsangume shi ba mamaki mutane amma tun da kaga gaba ɗaya sun haɗu a kan shi sun zo shi yake jagoran su annabi shi ma sai ya ɗaura shi a kan su ya zama shi ne shugaba wai ya hazarun nasa haka dan duk da haka manzon Allah yana ainihin kiyaye yana tsoro ga mutane ma'ana yana taka tsantsan ba wai kawai ya saki jiki ko wani kwashe kwashe zo bane duk lokacin da manzon Allah ya hango wani cuta ga mutane yana kawar da kanshi ga wannan cutan wa ya tarisu minhum yana kiyayuwa daga ainihin sharrin mutane min gairi kuma kiyayuwa da sharrin nan min gairi ba tare da an yi wuya an ahadin minhum bishrahu ba tare da ya nade ainihin sakin fuskan shi ga kowa ba zaka ga in ya hango illa zai kauce illan ba tare da kuma ya bata rai ko ya nade fuska ko ya nuna wa mutum ba wala kulqahu ba tare da ya nade ɗabi'un shi ɗabi'un suna nan amma zai san yadda zai aikiman shi ya kauce wa duk wani wanda ya zo da wani sharri yace ahadu ashabahu yana bibiyan sabon shi kullun yazo zauna niya ba mu ga wani ba yau kwana biyu wani bai zo ba kaza kullun yana bibiyan sahabbai wa yudi kullu julasaihi nasibahu kuma manzo Allah yana ba wa kowane abokin zaman shi nasibahu da ban shi na abin da ya dace ya bashi na ainihin girmamawa da fiskanta da sauransu la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu yace manzo Allah ya kai matsayin da tsakanin shi da abokan zama ba wanda yake zaton akwai wanda ya fi shi a wajen manzo Allah kowa gani yake ni ina ganin fa ba wanda ya fi ni a majalisar nan saboda yadda ake ba shi hakin shi da yadda ake karrama shi man jalasahu dan mutumin da ya zamantakewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam au qarabahu ko ya kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hajatin domin wata bukata to fa sabarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai jure zai saurara mar hatta ya kuna huwal munsarifu anhu har shi mutumin ya zamo shi ne zai juya ya ce ya gama ba manzo Allah ne zai ce wai na gaji tashi ka tafi ba wa man sa'alahu hajatan duk wanda ya roki manzo Allah wata bukata to fa lam yaruddahu illa biha annabi ba zai mai da shi wace da wannan bukatan aubi mai surin min alƙauli ko da sassauka na magana magana mai daɗi a gaya masa amma ba zai yi ka zo ka roƙa to ku da duk abin ya ƙare kaza a'a manzo Allah ko ya bayar ko ya gaya ma magana mai taushi mai daɗi har ma wani lokaci wasu suna ganin in ka zo wajen manzo Allah ka roƙa gwanda ka samu babu saboda in akwai abin da ya samu za a baka amma babu za a ce kawai ka je duk abin da kake bukata ka je ka ɗauka bashi mu za mu biya suka ci wannan ya fi daɗi ma sai ka je ka ɗauki duk abin da kake so amma in ka zo akwai na aika da abin da ake da shi za a baka to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda a baya ma duk mun karanta haka qad wasi annasa basuhu wa khuluquhu haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basuhu shimfiɗa hannun shi wa kulqu da ɗabi'un shi wasi annas ya yalwaci mutane babu wani abin da za a ciwo gashi a wajen manzon Allah mutum ya zo an hana shi an ciwo ta rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace musamman ta yi saka ta saka kaya riga ko kuma a ce mayafi da ainihin kwarjalle mai kyau ta kawo manzon Allah ya tufati ya fito cikin sahabbai ana yabawa kowa yana cewa kai ya rasulullahi kayan nan sun ma kyau sai wani ya ce ya rasulullahi ya ce na ya ce ina bukatan kayan nan ya ce to jira ni sai ya shiga ya ɗaura wani kawai ya ɗauko wannan ɗin ya naɗo ya kamar shi kenan saboda shi ba abin da za ka tambaya ka duba dai kayan jikin shi wanda ya ya fara sawa kuma gashi nan an yi ne dan yayi adon kuma ana tebawa kamar a yanzu ne fa mutum ya gama kuri a dukan shi ya fito cikin jama'a ana ta kawai ka ce kai kayan kake so kawai tashi je tuɓe kawo kawai ya tuɓe kawo mutum ana cewa ka amma kai dai baka yi ce kun sa abin da ya sa na yi ai zan ajiye ne in na mutu a naɗe ni ya ce zai ajiye wannan kayan ya tanaje shi ne ga likafaninsa to haka nan ɗabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake fasara lahum aban kai ce da manzo Allah ya zama uba kai dukkan ainihin babanka da kake da shi duk abin da babanka zai ma in ka zo wajen manzo Allah sai ka ga kai ya fi ma baban wasaru inda wufin haqqi sawa sai sahabbai gaba ɗaya suka zamo wajen ainihin haƙƙi sawa'un daidai ne babu wani mai haƙƙin da matsayin shi zai sa a tauye mara haƙƙi yadda za a ba basara ke haƙƙi haka za a bi haƙƙin ainihin talaka haka za a bi na mai kuɗi haka za a bi na kowa kowa ana ba shi ainihin haƙƙin shi ba wanda ake tauyewa bi haza wa sabahu ibnu abi hala da wannan ne ibnu abi hala agola manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sai da Khadija din nan ta sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibnu abi hala yace wa kana da'imal bishri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai dawwamar da sakin fuska kullum fuskar shi a sake yake sahalal kulki mai saukin ɗabi'a layyinil janibi mai raushin sasanni babu wanda zai zo ya doso manzo Allah ya rika tunanin kar a je a gwantsawa ko amar kaza kaza haka laysa bi fazzin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama mai kaushin ɗabi'a ba wala galizin bai zama mai kaushin zuciya ba ma'ana wajen ɗabi'u na aiki da wajen magana gaba ɗaya manzo Allah ba shi da kaurarawa wala sakkabin kuma manzo Allah bai zamo mai yawan kwarmato ba wala fahashin bai zamo mai alfasha ba wala ayyadin bai zamo mai yawan aibatawa ba wala maddahin bai zamo mai yawan yabo ba wato nan ya kawo shi da sigan mubalaga amma malamai suka ce a bisa ainihin salbiya ne ba ijabiya ba ma'ana ba wai kaga yanzu aka ce wala ayyabin ba mai yawan aibatawa ma'ana yana dan aibatawan amma baya yawan yi a'a a salbiya ne wato wanzu Allah ko kaɗan ma baya yi balle har ya je wanda za a ce yana yi jewa haka wajen alfashan haka wajen kwarmato ɗin haka wajen ainihin kaushin zuciyan baya yi ma kwata-kwata ko kaɗan ma baya yi balle ya yi mewa ya ta zafalu amma la yashtahi manzo Allah yana kau da kanshi a bisa duk abin da baya sha'awa ko magana ce ake bata gamsar da shi ba in dai ba wani sako bane ko kuma wani abinci ko miye in dai manzo Allah baya sha'awan abin sai ya kau da kanshi ya nuna kamar ma bai ji ba bai gani ba wala yu'nasu minhu ba ɗaya bai tsammani daga manzo Allah sallallahu alaihi ba taɓa zuwa mutum ya ce ya zo wajen manzo Allah ma shi tun faɗi ma yana ganin ba abin da zai samu ba taɓa je bai tsammani daga annabi kowa ya zo sai ya tafi da ainihin rabon shi na alkhairi wa bima rahmatin ko mu tsaya nan aha wa bima rahmatin min Allah linta lahum wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fabima rahmatin min Allah linta lahum to kaga wannan ɗabi'a ma Allah zai mai da shi wajensa yace ai saboda wata rahama ce da Allah yayi maka min Allah rahama da ta zo ma daga Allah linta lahum kake rausa sa musu kake musu wannan kyakkyawan ɗabi'a walau kunta fazzan Allah yace da a ce kai mai kaushin fushi ne a kai mai kaushin ɗabi'a ne ghalizal kalbi mai kaushin zuciya lam faddu min hawlik Allah yace da sun watse a sasanninka kaga nan Allah ya ce mu koyi da karkana da kun fi rasulillahi iswatun hasana to amma duk koyin da zaka yi sai dai kai iya kokarin ka saboda shi na manzo Allah din Allah ne gina shi akan haka duk wannan abubuwan Allah ne gina dan ai koyi da shi a yagi abin da aka yaga amma ba za ka iya kaiwa kurewa irin na ma'aiki ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace idfa billati hiya ahsan idan mutum ya ma mummuna to ka tunkuɗe wannan mummunan da abin da yake shine mafi kyau kaga an zo an mar abin da kana da damar ramawa maimakon ka yafe ma'aika kyauta ko sai ka wani abu kuma ya ba wanda ya mar wannan mummunan kaga hiya hasanu kenan al'aya wa kana yujibu nan zamu tafi to wa kana yujibu man da'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana amsa wa duk wanda ya kira shi duk abin da ka shirya ko wata walima ko wani ainihin uzuri ko ma me in je ka kira manzon Allah ka je kawo da man kowaye ya kira manzo Allah annabi zai amsa mara wa yaqbalu hadiyata kuma yana karban hadiya walau kanat qura'an ko da kafa ko da kafan ainihin karamar dabba ne yanzu misali kai gandan kafan akuya kaga ai kurewa kenan wajen kaskanci kama akuyan fa ba wai wannan ainihin na cinya ba a wannan kafan mai gashi wanda sai an ji an kona gashin ma sannan zai iya dan zama abinci to kowannen kaga ya ci manzo Allah zai zo kuma zai zauna zai gamsu in ka bashi zai karba wai kafiyu alaiha kuma yana sakawa ma kanta yanzu misali a ce wai kayanka ainihin rago ne sai akwai wani shugaban unguwarku sai wai jin naman ragon nan da komai ka ki ka kai komai sai ka yanko kafafuwan sai ka ce a bararraka sai ka aika mar shi kuma kawai sai ya dauko wani abu kamar buhun shinkafa ya ce a kai masa kai mun ji daɗin wannan abin kaza to haka ma yake yake duk kankancan abu zai karba kuma zai saka zai saka da abin da ya fi abin da aka bashi qala anas